أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويومنا عشرين دشدا قوة بقي هجرة منزون سيرة annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1443 wanda ya daidai da 27 ga watan biyu miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi masalam shekara ta 2022 a satin da ya gabata mun tsaya a aya wato abin nan ta 27 zuwa aya ta 28 a cikin suratu al-anfal a shafi na 180 a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya alaran ma'alla ce wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitna
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم na'am wannan aya ‘yan uwa musulmi tana da alaƙa da ayar da ta gabata cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la ta Allah war rasul kada ku yaudari Allah kada ku yaudari manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayani ya gabata akan asbabun nuzul da muka kawo kan cewa wani sahabi ne wannan ayar ta sabka akan sa mun nuna bai inganta ba yana da kyau mutum ya bincika kafin wato ya ce wannan sababin nuzul ne na aya bayani ya gabata wa takhunu amanatikum bayani ya gabata a wancan sati waɗansu malamai sun ce za a kaddara mishi wa an takhunu amanatikum kenan la takhunu Allah war rasul kada ku yaudari Allah da manzo wa an takhunu amanatikum kuma kada ku yaudari amanodinku sai zaman to amana ta Allah daban amana ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama daban amma waɗansu malamai suka ce shi wannan fi'ilin ba a kaddara mishi an kina ya an kaddara an ya zan mansubi la takhunu Allah war rasul kada ku yaudari Allah da manzo wa takhunu kina asalin shi wala takhunu kenan majzumi ne sai zamanto yaudara Allah da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ita ce yaudara amanoninku mun fahimci wannan ko wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun alhali kuna da sani akan wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala ce to wa'lamu ku sani annama amwalukum ku sani cewa dukiyoyinku wa auladukum da ƴaƴanku fitna jarabawa ne ina fata an fahimce ni fitna jarabawa ne ma'ana dukiya da 'ya'ya jarabawa ne duk da yake wancan sati mun ce annama tana nufin sha makancewa amma nan hasr ne ba ana nufin su kaɗai ne jarabawa ba ma'ana nan an yi wato hasr abin da ke kira idafi ko kuma da suke kira gaira haƙiƙi ana nufin suna daga cikin jarabawa ba wai ana nufin su kaɗai ne jarabawa ba domin rayuwarmu gaba ɗaya jarabawa ce allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ina fata an fahimta kenan sai ya zama to ba su kadai bane a matsayin jarabawa amma na an kawo su saboda muhimmancinsu dukiya tana sa ta tunzura dan adam wajen ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala dukiya tana daga cikin manya-manyan dalilan da ke sa wa ɗan adam ya saba ma Allah subhanahu wata'ala ya ci gululi ko ya yi yaudara su kuma 'ya'ya suna daga cikin abin da ke sawar ɗan adam ya saba ma Allah subhanahu wata'ala kenan jarabawa ne to sannan satin da ya gabata mun ɗauko bayani satin da ya gabata mun ɗauko bayani kan jarabawa ta ‘ya'ya sai lokaci ya muna halinsa ko ba haka ba za mu samu akwai hadisi daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi na ya'la al'amiri wanda yana cikin sunan ibnu maja wanda hassan da husaini jikokin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun zo mishi yas'ayani suna tafiya da gaugawa in an ce zahaba da larabci ya tafi masha ya tafi sa'a ya tafi amma tafiya cikin gaugawa da nishadi shi yasa kada ka sa tsammanin duk kalmomin ma'anarsu guda wani lokaci waɗansu malamai sun ce akwai taraduf shine kalmomin da suke ba da ma'ana ɗai a cikin yaren larabci ko kuma akwai taqarub wani lokacin ma'anarsu ba ɗai ba amma suna kusa da juna kaga sa'a yana nufin tafiya ne da gaugawa ba tafiya irin wannan ba waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين kaga a cikin suratul qasas an kaddama rajulun a cikin kuma cikin suratul yasin an akhara shi kai mai hadda alqur'ani mun fahimci wannan ko to sun zo zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa qala sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace innal walada lalle yaro in an ce alwalad ana nufin da namiji ko mace mu da abinda mun kaɗo an ka ce alwalad ana nufin ƙaramin yaro ko a'a lalle walad ana cewa walida kamar ƙaramin yarinya amma alwalad suna ne wanda ya shafi namiji ya shafi mace domin daga aihuwa ne walada yalidu shine an haifa ana haihuwar namiji ana haihuwar mi mace shi yasa Allah ce yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayni Allah yana muku wasiya fi auladikum a cikin ƴaƴanku ƴaƴanku mi maza da mata domin nan in kace maza kawai ake nufi to su me yasa yace lidhakari mithlu hadhil unthayni abubuwa ne masu wahala Allah ya taimake mu sai manzo sallallahu alaihi wa sallam ce innal walada lalle shi da mabkhala mabkhala ma'ana yana daga cikin dalilan da ke sa wa ɗan adam ya yi ruwa shine mafhala an gane ko wato nan ya kawo maf'ala ne shi wato wazani na maf'ala yana ɗaukar yin rewa ya zama to masdar mimi mabkhala yana nufin wurin da aka yi ruwa mabkhala yana nufin lokacin da aka yi ruwa duka yana ɗauka waɗannan ma'ana asali amma nan sai kawo su kamar matsayin maf'ulun li ajlihi to shi maf'ulun li ajlihi bai da wazani amma an fahimci me yake son ya ce sai a kaddara kenan innal walada sababul mabkhala shi ɗa ko ƴaƴa suna daga cikin dalilan da ke sa wa ɗan adam yayi ruwa domin kana nan kana son kai alkhairi sai ka tuna ƴaƴanka kuma wannan ba talaka ɗaya ba har masu halin mutum na da dukiya mai yawa amma yana tunanin wai yaya ƴaƴan shi za su rayu bayansa kai kanka dukiyar in Allah so kwace ta gare ka kana da rai Allah zai kwace ta a'a kai ma Allah aiki ko kana nan ko baka nan Allah shine zai tsare ƴaƴanka taqawa da tsoron Allah wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida ka ji tsoron Allah sai Allah ya kiyaye maka ƴaƴanka bayanka kai zamanto mutun nagari akwai wani bawan Allah da aka bada labarinsa a cikin suratul kahf an gane ko wannan bawan Allah lokacin da zai mutu ya ɗauki dukiyarsa sai ya aje ta a ƙarƙashin wata katanga ya rami ya turbuɗi saboda bai da wanda zai ba ba ko ba kanan bane to yanzu ana nan ana nan ya mutu yaran buska inda za su ɗauka dukiyar ba busa amfanin ta ba amma da yake Allah subhanahu wata'ala shi wannan bawan ya yi ma Allah aiki sai Allah ya turo bayansa guda biyu ɗaya daga cikinsu yana daga cikin ulul azmi minar rusul shine annabi Musa ɗaya daga cikin su khidir ne an yi saɓani wali ne ko annabi amma zance mafi inganci an ce annabi ne ko ba haka ba tunda ya ce wa ma fa'altuhu an amri ba daga waje na bane kenan Allah ne masa umarni ya waɗannan ayyuka ko ba haka ba waɗannan mutanen masu daraja sun fi waɗannan yaran daraja sun fi kuma babansu daraja amma da yake babansu ya yi ma Allah aiki da ya zo wajen fassara mai sai ce mi wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madina wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma saliha saliha saliha ka zama to mutum nagari amma kai kanka dukiyar da aga hannunka kai kana da tabbacin zaka mutu da ita sai Allah ya mai da kai talaka ɗiyanka su tarwatse a'a yi ma Allah aiki ko ka tafi wannan sauran ba naka bane shi yasa suke yi wa riwaya daga ɗaya daga cikin shugabannin da musulmai ana kiransa Umar ibn Abdul Aziz ya mutu dukiyar da ya bari yar kaɗan ce ba ta da yawa akwai wani sarki wanda babban mai kuɗi ne daga na Hisham bin Abdul Malik ne ɗaya daga cikinsu ko daular Umayya ya bar dukiya mai yawa amma 'ya'yansa ƙarshe sai aka samu waɗansu ba suna sun je kasuwa wajen bara amma shi wannan da ya bar 'ya'yansa babu dukiya ana tambayarsa wai kai me yasa kana babban shugaba amma kuma baka bar ma 'ya'yanka dukiya ba yake cewa babu matsala yace 'ya'yana ni ban da damuwa kansu in sun kasance in kanu salihina in sun zamanto 'ya'ya ne na gari fallahu yatawalla salihin Allah shine mai jibinta lamarin bayi na gari ko ba haka a cikin suratul a'raf inna waliyallahu alladhi nazzala alkitab wa huwa yatawalla salihin yace wa in kanu ghayra zalika in ko ba diya ne na gari ba yace to ba ni ba su falam atruku lahum ma yu'inu lahum ala ala ma'siyatillah ban son in bar musu abin da zai taimaka musu saba ma Allah kuma Allah ya tambaye ni ka gani fiqhun mas'ala kenan to Allah ya kyauta mabkhalatun majbanatun majbana daga aljubunu ne shine raggontaka ma'ana kenan sababul majbana ƴaƴa da jikoki ko mu ce abin nan ƴaƴa da jikoki tunda su jikokin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna daga cikin abin da ke sawar dan adam ya zamanto raggo baya aiki baya aiki yana tsoron zuwa wajen yaƙi ya mutu fi sabilillahi yana tsoron kaza sai ka ragwance saboda ƴaƴanka su kuma ƴaƴan nan da kake tausayi wani lokacin su ba sa tausayinka mutum nawa ya dan shi yana turai yana neman kuɗi ko ya zan babban ma'aikaci amma yunwa na batun na bi kashe shi yanzu a zaman da muke ƴaƴa nawa a akwai da ba ruwansu da iyayensu ka ɗauki dukiyar haram ka gina su sun zan wani abu a duniya kuma tun da nan duniya sun bar gare ka sun barka in ka ga ya siyo shadda gezna sabuwa to surukin shi na zai tura ma in ka ga ya siyo rago na jika ɗari biyar surukin shi na zai tura ma in ka ji an tura kuɗi nita ko al'izza ba na cika a tura kuɗi al'izza da nita ba masu kamfanin al'izza da nita in ka ga ya tura jika ɗari biyu ko ɗari biyar lokacin watan ramadana ya kama surukin shi da sarako shi zai tura ma sosai sikari da sauran kayan sallah amma baban shi sai ya shekara goma bai sha ko ɗan karo guda ba na sikari na shi in ka ga sallah ta kama sai ya ɗauki tsoho sutura ta shi komple ya goge ya tura ma baban shi matar shi kuma ta ɗauki tsohuwa cikin tsohin kayanta ta wanke ta goge ta tura ma baban shi ta tura ma mahaifiyar shi amma ita iyayenta sabi ake sai mata sabi ake sai musu rago kuma na jika ɗari biyar shi ko tsoho in ma kawai na haƙi ƙarya ta ƙari sai a tura mai jika bakwai da rabi sai bunsuru mutanen dashi na to wannan wace rayuwa kenan kuma waɗanga mutane su ne ake kira excellence babban mutum alhaji ga malamai tare da su fa manya-manyan malamai ko kuma ce waɗansu almajirai amma su gaya musu gaskiya abinda kuke yi ba ku darajanta iyayenku ba amma saboda envelope saboda kai naka kaso shi hito shi sa kai kan manta da ka nuna mai hanyar Allah yau da gobe Allah zai sa su gane ku munafukai ne su ce ku tafi ku ba su wuri saboda tun ku ne kuke karewa ina fata ana fahimta ta dan haka kada ka bata muku lokaci yanzu ya mai wanda ake nan cikin ya mai muke magana bari mu magana akan ya mai ko ba haka ba nan Niger nake yadda ake bauta ma diya ƴaƴa a ya mai ko in ce a yanzu da haka mutane suke bauta ma Allah da kowa sai samu aljannar firdausi kaga abincin su kwaɗi ka tashi da bashi da komi kana son ka kawo musu abinci sutura ta sallah yanzu ne har yayi ta ya ƙari yanzu zaman gari muke bai ma san ko shina ganin ta ko bai ganin ta ba abincin su wanda za su ci ga Ramadan an gyara shi abu kaza an yi abu kaza an yi kuɗin makaranta kai ga kai su kai ga ɗauko su ka ɗauki kuɗin ɗauko in kuma ka ba mai tasi kuɗin ɗauka su da dawo da su in ka duba abin da suke ci a wata ɗaya in ka tsaya kai lissafi sai kai mamaki yadda kake bauta musu kullun yanzu bugawar zuciya ma da take kashe mutane saboda ƴaƴansu na kuma ka je can ka haɗu da Allah subhanahu wataala dan haka ka gyara alaƙa ka da Allah in kana son harkokinka su gyaru ƴaƴanka su gyaru in ba haka ba kai aikin banza Allah ya muna mai kyau har yanzu akwai hadisi daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na Muhammad bin Aswad bin Khalaf an gane ko radiyallahu an yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akhadha Husain Husainan kenan ya rike Husaini fa qabbalahu sai ya sumbance shi wanda ya nuna ana sumbantar yara an gane ko kuma han manya akwai nasoshi da suke nuna ana sumbanta su sai dai in ba al'ada kuta ba kada ka je ka sumbanci mutum ga goshi ya ce kai wancan wani irin fasiki na ko ba haka ba in ba al'adar mutane ta ba to ka daina yanzu larabawa da mutum ya sauko an tarbe shi zaga an sumbanci fuskarsa amma in ba al'ada ba ce ka bari kana yin shi wani da cewa kai wancan wani irin wani irin mallami na dan daudu an gane ko thumma aqbala alaihim sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fuskanto su fa qala sai yace innal walada lalle da mabkhalatun an gane ko mun ce yana nuna cewa sababi na na rowa majbanatun sababi na nami na ragontaka majhalatun sanadina na jahilci da yawan mutane abin da ke sawar ba sa iya karatu saboda 'ya'yansu yanzu ƙaryarka ta ƙare tun da ana ce ma ka yi karatu babanka na ɗaukar nauyinka ko a ƙauye a birni ka ƙiya an yi an yi da kai ka ƙiya har sun ɗarma ma kura ita ta mace ake ce ma kura kun san sharat ko ƙaryarka ta riga ta ƙare da kana ganin zuwa gona ya zuwa makaranta ko ba haka ba kuma da yawan mutane su ce ai neman kuɗi ai yahi zuwa yahi karatu wahala to me yasa ban taɓa ganin mutum ya gudu ba da makaranta ya tafi kasuwa ya dawo makaranta amma wanda ya kare makaranta na iya zuwa kasuwa wahiwaya to sanadiyar jahilcin mutane da dama ƴaƴansu ne kana nan an yi mamata ta ɗaya biyu uku hudu kullum kana cewa za ka yi ka kai arba'in wallahi kai kokari ma ka iya na sallah in duk gaya ma gaskiya kama yi kokari majhala sanadiyar jahilcin da yawan mutane wallahi ƴaƴansu na yanzu lokacin da ka gane amfanin karatun kuma babu dawa wanga shi ce kawo kaza da ka ɗauki qur'ani sai ka ga buhun masara buhun shinkafa sai ka jiki yawan mutane kana son karatu an yi tema nasiha kakiya da kauye an yi ma da birni an yi ma yanzu sun yi yawa kuma ba su ma barin kai kwana ko kwanan rana yanzu sun hana da ka shiga suna ta doka in kaga ka shiga ka huta sai in sun yi bacci karya ka tana karewa mahzana sannan sanadiyya ce ta bakin ciki to nan duk abin da ake nufi idan baka kalli yadda ya kamata ka sarrafa al'amura ba bai dace ƴaƴanka ba ma'ana ba ana son ka ɗauki duk dukiyarka ba ka watsar da ita saboda a ce kai ba maruwa bane ba ana nufin a'a ba ka je a kashe ka haka kawai ba wai babu wani dalili ba ko kuma ana ka ragwance ma aiki na gaskiya a'a ka tsaya ka ba ƴaƴanka haƙƙin su ka ba addini haƙƙin sa gurgurdon abin da zaka iya majhala ka nemi karatu dai gudai gurgurdon halinka ko da su biyu ne a sati kada ya zamanto baka yi mahzana za su jawo maka bakin ciki idan baka bi Allah subhanahu wataala ba ina fata ana fahimta ta to wannan hadisi hadisi ne wanda yake ingantacce in ka duba cikin mustadrak na al-imam al-hakim zaka same shi ma'ana dai ƴaƴa Allah subhanahu wataala ya nuna jarabawa ce dukiya jarabawa ce da yawan mutane suna rasa mutunci su ne wajen dukiya da yawan mutane suna halaka ne wajen kokarin sai sun gina ƴaƴansu akan al'amari na rashin gaskiya shi ke sa wadda an gane kai ɗanka kaka so ba ka son ɗan kowa to ka ta ƙari shi yasa malam bahaushe ke da karin magana ka so ɗanka kowa ya ƙi shi ka ƙi ɗanka kowa ya so shi saboda lokacin da ka nuna ba ka son ɗanka ma'ana ka shi cikin hidima al'umma to sai ga al'umma tana son shi amma lokacin da ka nuna mai a'a kada ya so kowa ya so kan shi to shi kenan ka wannan abu ne mai sauki duk da jariri ya san kan shi shi duniya da ya sha nono maman mahaifiyar shi nono ya sha ya koshi to ba ruwan shi da abin da ke faruwa a duniya shi son kai ba wani a karatu na ba mai wahala kowa yana da shi idan ka ce kanka kake so baka son jama'a jama'a ba ta son ka in ka ce kana son jama'a baka son kanka sai jama'a ta so ka wannan shine kaida ta rayuwa amma da mutane sun gane kai ta kanka ta kai to magana ta kari ba dai ba a ganin ka ba sai matsalar ka ta taso to wane na azzaune kawai kullun yana jiran in matsala ta taso ma kawai yi maka rigilanta shikenan a gyara maka matsalar ka kai kuma ka tafi bar mutane idan ka yi saki mutane sun kai ma gashi da wallahi kare ka ta kari in duk gaya ma gaskiya dan adam tare da mutane yake rayuwa daɗin su daɗin shi na wahala shi wahala suta haka na daɗin ko kafin rai da an ka zo madina da aka yi wasiqatul ahad abin da aka ce idan daɗi aka kama mutanen madina hari da musulmi da ruwan da ba musulmi ba zai kare madina tun da garin madina in an wace shi ko da kafirin da musulmi kowa tashi zai yi amma idan an ka ba garin kariya sai musulmi da kafiri su zama da kwashi addinin sa wannan shi ne tsarin rayuwar da ya kamata mu fahimta in ba haka ba to sakamako yana nan tafi wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitna kusan cewa wato dukiyoyinku da ƴaƴanku fitina ne wa anna Allah indahu ajrun azim Allah subhanahu wata'ala a wajen shi ne akwai ajrun lada ajrun lada sakamako muka ce da yawa in an ka ce sakamako sai ka ji suna cewa ai abinda ake nufi ranar lahira a'a sakamakon Allah ga mu'min ne ba sai lahira ba wannan wannan fassara ba na cewa kamar kuskure ce amma akwai tawaya tare da ita sakamakon Allah ga masu imani an gane ko ba wai sai anan duniya ba Allah subhanahu wataala a cikin suratul maida yake cewa wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati lahum ajrun lahum maghfiratun wa ajrun azim wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihat Allah yayi imani ga waɗanda suka yi Allah yayi alƙawali ga waɗanda suka yi imani suka aikata aiki nagari sai ce lahum maghfiratun wa ajrun azim kaga nan sai ce lahum maghfira bai ce wa adallahu alladhina amanu wa amilus salihati al maghfirata wal ajra al azim ba ina fatan kun fahimce ni me yasa ya cire abin ga maf'ulun bihi a matsayin mufrad ya kawo shi a matsayin jumla Sheikh Ibn Ashur a cikin At-Tahrir wa Tanwir ce saboda in an ce al-maghfira ta suna ne amma in yace lahum maghfiratun kamar gafarar ta tabbata gare su jumla ce ismiya sabita wa ajrun azim da lada tabbatatta to lada tabbatatta da sakamako na Allah ga muminne a nan duniya akwai shi a lahira akwai shi wannan shi kamata musa saboda da yawan mutane suna ganin in an bi musulunci ba za a samun duniya ba wa ya maka wannan wa ya maka daidai yadda ka bi Allah in Allah gada masa shi mabudi kaga an yi dauloli na musulunci arziki Allah ya alƙawalin ma da mutanen alƙaryoyin da an ka halakar da sun bi Allah da sun samu ma arzikin duniyar walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard ahlul kitabi Allah ce walau anna ahlul kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyi'atihim wa la adkhalnahum jannatin na'im ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم أين لذا سوچون أمين أنا ندوري يعني وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم إن كان سنك سامو شوغبانش سنة الله يتسمى النبي إبراهيم وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين التي من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ربنا آتنا في الدنيا إيه وفي الآخرة وقنا فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن مي ثواب الآخرة تعلموا فهمتي القرآن دي كو وهيجا مكانك بالله ولا ذاك طه ما أنزلنا عليك القرآن litashqa ba mu sabkan maka qur'ani dan ka wahala ba ashe bin qur'ani baya kawo wahala amma ina saboda an zo an nuna muna in an ce da mun daina zalumta juna sai mu daina kyamar juna mu daina hasada juna da zaran wani bai ɗaukar dukiya ta al'umma ya kai ta a wani wuri wani bai cutar wani kasuwanci sai dukiyar ta yalwaci mutane domin abin da ke samu da cikin bala'i mutum guda ne yana ɗauke da dukiyar da mutum miliyan goma za su rayu da ita da ba a yi haka ba da rayuwa ta sauki ba to Allah ne hana zalunci amma kun ce a ci gaba da yi turawa yanzu bala'in da suke ciki ne kawo wannan zalumta kasashen mu da suke yi shi kawo cikin wannan bala'i ku zo Allah ya ba ku ilimi Allah ya ba mu arziki ku ɗiba mu yi rabo daidai wa daida kowa ba shi nashi haƙi akwai matsala babu da ana samun yan gudun hijira ka kwashe arzikin mutane sannan ka ce ba za su yi hijira ba su wajen ka waye ga maka wannan in su in su iyayenmu suna iya noman haci da dawa su dangana su ci su ci haci da dawa su gayu na yanzu da kuka sa aka koya musu faransanci da ingilishi turawa amerikawa ingilawa da faransawa na wannan zamani da aka koya ma boko masu son ko lemu ba za su sha ba sai an matsi an sa cikin ver an kawo musu wannan dan tsinke ko mu ce tiyo suna tsut tsut wanga zai tsaya afirka ko kun ka san za ku gane kurin ku turawan wallahi tau wa anna allaha indahu ajrun azim Allah subhanahu wata'ala a wajen shi ne lada mai girma take Allah subhanahu wata'ala ya bamu wannan lada duniya da lahira Allah mu je aya ta gaba
ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم Allah subhanahu wa ta'ala ce, Ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani, in tattaqullaha idan hakkun ji tsoron Allah ya ja'allakum furqana Allah zai sanya muku furqanan wato ko mafita za mu zo bayani, ko kuma Allah zai ba ku ilimin da za ku rarrabe ƙarya da gaskiya, wa yukaffir ankum sayyi'atikum sannan Allah zai kankare muku munanan ayyukanku wa yaghfir lakum Allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta muku wallahu dhul fadlil azim Allah ma'abucin falala ne wadda take mai girma idan muka duba cikin ayatul munasabat kun san na gaya muku akwai munasaba wanda ina yawan maimaita muku munasaba tsakanin aya da aya munasaba tsakanin kalima da kalima ilimin nahwu munasaba tsakanin sura da sura munasaba tsakanin farkon sura da ƙarshen sura munasaba tsakanin maudu'in wata sura da maudu'in wata sura abu ne wanda yake tunda Allah ce kitabun uhkimat ayatuhu ta kowace fuska Qur'ani yana dauke da hikima wannan shine kira na biyar kenan jerin kiraye kiraye da Allah shine munasaba wagga aya tana da alaka ne da kiraye kiraye ba tana da alaka da wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitna ba an gane ko alaƙar ta mubasharatan tana da alaƙa ne da annida'atu sabiq annida'atu sabiqa kaga ya ayyuhal ladina amanu na farko idza laqitumul ladina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar sannan ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un sannan ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum sannan ya ayyuhal ladhina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun sai ya ayyuhal ladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana annida'atul khamsa in kuma kaga dama sai ka ce to tunda Allah ya tsoratar da mu daga yaudararsa to sai ya ba mu abin da shine mafita gari ne tunda ya ce kusancewa ƴaƴanku da dukiyarku dukiyarku da ƴaƴanku fitina ne an gane ko a wajen Allah ake samun wulada mai girma to ga yadda ake samun kariya daga wannan fitina waɗansu malamai sun tafi akan wannan mun fahimci wannan da kyau ko abu na gaba waɗansu malamai suke cewa to nan da an ka ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani in tattaqullaha in kun ji tsoron Allah in tattaqullaha in kun ji tsoron Allah to masu imani ba su ji tsoron Allah eh kaga akwai matsala eh mai imani yana shawai jin tsoron Allah a'a nan ana kira ne zuwa ga kowa ya ƙara fattaqullaha mastata'tum ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi duk imanin ka kana buƙatar ƙarin aiki na gari ko ba haka nan bane idan ka tsaya ka ƙara inda kake da kuskure da rauni ka ƙara kai kokari ka gyara to in tattaqullaha in kun ji tsoron Allah haqqa tuqatihi irin yadda ya kamata a ji tsoron Allah ya ji allakum furqana ban sani ko mun fahimta ba kenan kowa daidai da imanin shi ne ga aya take magana da shi in tattaqullaha in kun ji tsoron Allah ya ja'al lakum furqana waɗansu malamai suka ce furqanan shine makhrajan Allah zai sanya muku mafita kamar yadda ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja waɗansu kuma sun ce in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan furqanan ay najatan Allah zai sanya muku tsira tsira daga sharrin duniya da lahira waɗansu daga cikin malamai suka ce in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan ay faslan Allah zai sanya muku mararraba abinda zai rarrabewa waɗansu ka ce in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan ay ilman tufarriquna bihi bainal haqqi wal batil ilimin da za ku rarrabe gaskiya da ƙarya domin kalima ta faraka da farraka tana nufin rarrabewa wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukfin wa nazzalnahu tanzila faraqnahu mun rarrabe ayoyin shi daki daki ko faraqnahu mun rarrabe shi mun sabko da shi wato daga lokaci zuwa lokaci ashe kalima tafarraqa tana nufin rarrabewa ma'ana Allah zai sanya muku ilimin da shi ne za ku gane tsakanin gaskiya da ƙarya to wannan furqanin kenan to wannan sai ya zamanto waɗansu na kafa hujja da wata aya da a cikin suratul baqara ce wattaqullaha wa yu'allimukumullah ku ji tsoron Allah Allah zai ba ku sani a'a nan ba a ce wattaqullaha yu'allimkumullah ba a'a nan wagga aya ita take bayyana abin da ake nufi nan sharadi na can kuma mi can kuma umurni na jawabul amr ake nema kenan ittaqullaha yaj'al lakum fattaqullaha yaj'al lakum furqanan in tattaqullaha yaj'al lakum furqana in kun ji tsoron Allah Allah ce zai baku ilimin da za ku gane gaskiya da ƙarya ashe ba yawan zuwa makaranta ne karatu ba ana buƙatar kyautata zuciyarka ta zamanto mai kyau ana buƙatar kai karatu ga malaman da sun ka karanta fannonin da kyau suka san su ana buƙatar niyyarka addinin musulunci ya ci gaba wato tutar musulunci ta ɗaukaka akan tutar kafirci ya in wannan ce manufarka Allah zai baka ilimi shi yasa wani in ka ga littattafan da yayi ka dibi shekarun shi wallahi baka yadda wani in ka ga ilimin da gare shi ka dibi shekarun shi wallahi ka san ba kokarin shi da ba Imam Suyuti ko da ya mutu ya rubuta littafi hira littafi 600 kaga hankalinka bai ɗaukar wannan amma niyyar shi take mai kyau kaka Sheikh Nasiruddin Albani bai jima da wucewa ba littattafan shi kan manyan littattafai kan waɗanda suke risalat ya kai littafi 200 da wani abu 200 da wani abu ina fata an fahimci na mance yan kai din ko da 30 da wani abu ne ko da 240 waɗanda an cin musu ne me yasa saboda Allah zai albarkaci lokacin ka lokacin da ka kai ma Allah aiki amma idan ka zama to a kai niyyar ka ba mai kyau gwaci ko ko waɗanda kake ɗaukar ilimin ba su da shi to an yi matsala ko wani ilimi ana ɗaukar shi ne wajen ma'abutansa idan Allah ya hore kuma mutumin ya san fanni ɗaya biyu uku sai ka ɗauki waɗannan fannunukan da Allah subhanahu wa ta'ala hore mishi in tattaqullaha in kun ji tsoron Allah ya ja'al lakum furqanan Allah zai sanya muku ilmi tufarriquna bihi bainal haqqi wal batil shi yasa ma an ka sanya ma yawmul badr yawmul furqan ina fata an fahimce ni Allah subhanahu wataala kira shi yawmul furqan domin ran nan ne ayoyi zamu zo zo kinan sai cikin Ramadan dan yanzu lokacin mu ya fara ban kwana sati wancan mai zuwa shine satin mu na karshe amma Allah ya kira shi yawmul furqan kaga ranar da rarrabewa rar da an ka bambance tsakanin kafirci da musulunci ina fatan kuna fahimta ta sai Allah kire shi yawmal taqal jam'an to shi yawmal furqan badar dai adda wannan suna amma yawmal taqal jam'an uhud tana da wannan suna badar tana da wannan suna domin na an hankalta ma jama'a biyu sun haɗu amma badar shine ya bada tabbacin musulmi sun samu daula tasu ta kansu ina fatan kun fahimce ni yawmal furqani yawmal taqal jam'an a cikin ali imran da yake zancen uhud sai cewa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi idnillahi wal ya'lamul mu'minin innal ladhina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an inna mastazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu kaga yawmal taqal jam'an badr ta samu wannan uhud ta samu wannan kuma duk yaki ma ana yace yawmal taqal jam'an domin domin jama'a biyu za su haɗu amma yawmal furqan saboda wannan rana tana da muhimmanci sai Allah kira ta yawmal furqan domin nan ne musulmi sun ka koma gefe kafirai suka koma gefe dan makka ya yaki dan makka balarabe ya yaki balarabe mai jin larabci ya yaki mai jin larabci fari ya yaki fari dan family ya yaki dan family suka nuna ma Allah da gaske suka yi shi yasa cikin shekara goma sun ka kwato capital ta kafirci don sun yi gaskiya kuma shi yasa Allah ce ulaikum sadiqun ba wai ɗar me ma na kaza kai gindi ba yana akan ƙarya a'a ka nuna yayi kuskure amma ya za mu neman alfarma shi yasa suka yaki cikin shekara goma suka ci nasara Allah ya taimake mu suka kama capital ta Makka almuhimmu dai in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan in kun ji tsoron Allah Allah zai sanya muku furqanan wato ilman tufarriquna bihi bainal haqqi wal batil shi yasa an kira alqur'ani yace alfurqan sunayen alqur'ani guda biyar ne ko تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا أنكراش الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل ويفرق بين المؤمنين والكافرين ويفرق بين أصحاب الجنة وأصحاب النار سنا أنكرا القرآن القرآن أنقانيكو وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون سنكتك أصل كلمة تقرأ imamu shafi'i yana ganin wato kamar murtajal ne kamar ciro shi aka yi jamhurin malamai sun saba ma imamu shafi'i kadiba cikin ar-risala na imamu shafi'i an gane ko cikin usulul fiqh ba risala wannan wanda muke karatu ta fiqh al-maliki ba yake cewa murtajal ne amma jamhur suka ce a'a mushtaqqun ne daga qara'a yaqra'u qur'anan mithlu ghafara yaghfiru ghufranan kuma Allah ce inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana to an kira shi qur'an abin karatu domin kalima ta ƙara'a tana nufin aljam'u shi yasa aka kire jinin haila alqar'u ko alqur'u in ji waɗansu malamai ana cewa alqur'u saboda li'annahu yatajamma'u fil rahim qara'a yaqra'u qur'anan ay jama'a domin alqur'ani in mun ce qur'anan masdar bi ma'na al-fa'il kenan jama'a al-huruf wa jama'a al-kalimat wa jama'a al-ahkam wa jama'a ulum al-awwalin wal akhirin in kuma mun ka ce qara'a yaqra'u qur'anan maqru'an jumi'a fihi al-huruf wa jumi'a fihi al-kalimat wa jumi'a fihi al-ahkam wa jumi'a fihi akhbar al-awwalin wal akhirin kaji al-qur'ani kenan Allah ya kira shi at-tanzil an gane ko wa innahu latanzilu rabbil alamin li'annahu nazala min Allah subhanahu wa ta'ala an kira shi azzikr domin shi qur'ani tunatarwa ne kuma ana turnatarwa da shi an gane ko wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun ko ba haka nan bane to sunayen alqur'ani kenan wal sad wal qur'ani dhikr sannan kuma an kira shi alkitab li'annahu maktub aw li'annahu kutiba fi al-lawh al-mahfuz wa kutiba fi al-masahif was-sutur zalikal kitabu la raifa ga sifofin shi nan sai ka dauka kowace sifa ta qur'ani tana buƙatar bincike mai zaman kanta wannan na dan gutsura muku na kuma dalilan da Allah ya sabkar da shi ya faɗi dalilan ba kai na zaka faɗa ma Allah dalilan ba sai dai kai istinbadin waɗansu dalilai karkashin na Allah Allah ya sabkar da shi don a karanta shi kazalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatluwa alaihim alladhi awhayna ilayk wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu litaqra'ahu don a karanta shi kuma yadda Allah yake so ba yadda kai kake so ba in baka iya baka je a koya maka dan annabi sallallahu alaihi wa sallam koya mishi akai allamahu shadidul quwa ka ji malamin sa kai ko baka da malami kenan shedan da ya koya maka Allah ya sabkar da alkur'ani ya ce don a yi hukumci da shi inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah in gwamnati ba ta iya shari'a da Qur'ani kai kai shari'a da Qur'ani a gidanka da makarantarka da sauran wurarenka Allah ya sabkar da alkur'ani ya ce don mi don a yi tunatarwa da shi hadha balaghun linnas dan a isar da sako wali yunzaru bihi don a yi gargadi da shi wali ya'lamu annama huwa ilahun wahid dan a tabbatar da tauhid da qur'ani ba kafirci ba ba a yi sihiri da qur'ani ba a haukata wani ko a kwace dukiyar wani ko ko shari'a an danne dukiyar waɗansu sai shari'a sai gaban Allah Allah bai sakar da qur'ani dan a yi wannan da shi ba ko a yi soki burutsu ko a dauki alqur'ani a rubuta a rubuta alqur'ani da jinin haila dan cin wata bukata wannan kafirci ne ina fata an fahimce ni wali ya zakkara ulul albab saboda ma'abuta hankulla su yi mi su ɗauki wa'azi Allah ya sabkar da alƙur'ani don a yi gargaɗi da shi a yi bushara alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshira almu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana liyunzira ayi gargadi ayi gargadi ga mu'minai kuma ayi gargadi ga kafirai don sun ce gargadi sai ka ji wani malami ya ce a a gargadi kafirai to musu musu biya gargadin su A'a a gargadi kafirai in sun mutu halaka ta ci musu kuma kafirci bai da kyau. A gargadi muminne sakacin da suke da shi su tashi su nemi ilimi sannan kuma su dage wajen bauta ma Allah subhanahu wataala. Gargadi ba ya keɓanci kafirai bane kawai. Wa an zirbihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim Allah ya ce. Waɗanda suke jin tsoro a tada su zuwa ga Allah mu'mini ne ko kafirai? Ka gani? Wa yubashshir almu'minin ayi bushara ga muminnai su ma kafirai ayi musu bushara cewa in sun dawo Allah zai gafarta musu zunubansu. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم ko ba haka nan bane qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin dalilan da Allah sai sabkar da alqur'ani suna nan wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim dan a bayyana shi a bayyana kalmomin shi a karanta a bayyana ma'anonin shi duniya ta san abin da mahaliccinta ya faɗa ga wasaf nan yanzu kai tsaye shina yaɗa sako duk duniya sakon Allah shi isa Allah ya faɗi dalilan da suka sa sabkar da alkur'ani sai ka bi su ka saurare su ka yi bincike kansu ka gano su ka ga hikimomi Allah da ya faɗa da kansa shi babu kuma wanda ya Allah suna alkur'ani ina fata an fahimce ni wannan na dan tsakaro muku ne kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi dan ayi tadabburin ayoyinsa wal yatadhakkara ulul albab dan a tabbatar da zuciyar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan a tabbatar da zuciyar al'ummarsa wa qala allazina kafaru laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida kadhalika linuthabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila an gane ko wa idza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzil qalu innama anta muftar بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين كاجد دليلن سبكر da alqur'ani tsakaro maka nani ka koma kai bincike mai yawa wallahu ta'ala a'lam in tattaqullaha in kun ji tsoron Allah mun yi bayani kan takawa yaj'al lakum furqanan kaji abinda Allah zai baka zai baka ilimi tufarriqu bihi bainal haqqi wal batil ko baka nan bane taqwa tana da fa'idodi a duniya da lahira mun sha kawo su Allah ya alƙawari wanda ji tsoron sai saya masa mafita an gane ko wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wanda ji tsoron Allah za a sauƙaƙa mishi al'amuransa wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wanda ji tsoron Allah za a kankare masa zunubansa a bashi lada mai yawa wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra wanda ji tsoron Allah Allah zai kare mishi zuriyarsa bayansa wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida in an ji tsoron Allah taimakon Allah zai zo bala in tasbiru wa tattaku wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum in ka ji tsoron Allah duk makircin da an kai ma gaba ɗai kowane iri ne sai Allah ya kai ka inda makiyanka ba su tsammani ba qalu a innaka la anta yusuf qala ana yusuf wa hadha akhi qad manna Allahu alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin kankat kuma ita ce mi ake nema aljanna tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya wannan kadan na kara maka don haka mun taba bayani kan wannan ka koma cikin suratul araf da sauran wurare karshen suratul araf mun kawo wannan in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum in ka ji tsoron Allah Allah zai kankare maka munanan ayyukanka sayyi'a daga sa'a ya su'u ne asalin ta sayyi'a ne sai aka maida wawun ta koma ya'un li annaha tasu'u sahibaha malamai suka ce saboda tana bakanta rai ga wanda ya aikata ta ta bakanta ma rai a nan duniya duk mai sabon Allah cikin bakin ciki shiki kana karewa ka shiga cikin bala'i kana saƙon Allah kullum cikin tsoro kake kaga bakin ciki bai kare maka sannan kuma sayyi'a wasu malamai suka ce an sai mata suna sayyi'a li annaha tasu'u sahibaha yawmal qiyama ranar tashin alkiyama da kaga mummuna aiki sai kai bakin ciki ina fata an fahimce ni wa yukaffir ankum sayyi'a wa yaghfir lakum Allah bai gafarta muku kenan wa yaghfir lakum dhunubakum ya shahe wato al maf'ul bihi wallahu dhul fadl al azim Allah shine mai falala wadda take wato mai girma malaman da suke kawo al munasaba anan suka ce akwai wata ka'ida kafin mu ta aya ta karshe ko kuma aya ta gaba akwai abin da ake kira al muqabala ka rike da kyau cikin qur'ani in ka ɗauko tun daga bakar hannu sai ka fara ganin muƙabala sai ka gashi ba wagga muƙabala da mallamai gayi a ce za a yi muƙabala tsakanin malam wani da wani ba ita riko nihi ba eh duk da kyau sun ce ba a ce muƙabala sai a ce munazara ko ba ka nan bane amma babu laifi a ce muƙabala muƙabalatu dalili bid dalil muƙabalatu ra'ayi bil ra'ayi ba matsala ina fatan kuna fahimta ta to muƙabala shine in an kawo abu a kawo kishiyarsa cikin qur'ani in ka gane ga ka'ida sai ka fitar da misali sun kai dubu ko fiye da dubu yanzu misali in an kawo sama me za a kawo in an kawo 'yan aljanna sai a kami in an kawo aljanna sai a kami wuta da kanta in an kawo sifofin masu imani sai a kawo sifofin in an kawo ruwa sai a kami wuta ko ba ka nan bane in to haka ne in an ka kawo zancen masoyan Allah sai a kawo masoyan shi din to anan ku diba ga muqabala nan ga Allah ya faɗi abubuwan da in an aikata su sharri za su jawo wattaqu fitnatan لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة كاغنا الله كاو كافري ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون وند باي جنن شر الدواب ني اوجا الله ان شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون كاغا صفوفين سو yake kawo da abin da kafirci yake gadarwa amma da an ka zo wajen masu imani sai an ka ce to ita ko ta kawa ga abin da take haifar maka in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum ashe tsoron Allah sai sa alkhairi ya game mutane ko ba ka bane banna kuma in ana kallon masu yi an kai shiru wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa kadiba cikin qur'ani ka kama ganin wannan gurare daban-daban daban-daban daban-daban daban muqabala tun daga bakara har nasu duk zaka gane ta in baka gane ba kuma yanzu ina baka ita cikin bakara dai fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fa in lam taf'alu wa lan taf'alu sai ce mi fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal mi wal hijara uiddat mun samu kafirai ko to wa bashirin ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar muqabala karshen qur'ani nan mun haro ne daga farkon qur'ani qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas to min sharri alwaswas alkhannas alladhi yuwaswisu fi suduri nas min aljinnati nas ina muqabala take anan ah kun yi shiru na ina muqabala take eh an kawo rabbun nasi shine Allah mai aljanna allazi yuwaswisu fi sudurir shaydan mai son a saba ma Allah kai mutane wuta ko ba haka nan bane fatiha alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى مقابلة الذين أنأمت عليهم وأن ألم أكنسو غير المغضوب عليهم ولا الضالين سوء أن الله يشير سوء هذا سوء وتا مقابلة تنا ننتكين قرآني آيوي ما سيوا ككرن تربو لتتفهم علوم القرآن ده أصول التفسير ده البلاغة القرآنية كغاني منهج na tafsirin alkur'ani da balaga alkur'ani amma haka abin da fuzza ya ayyuhal ladzina amanu a wuce akwai sauran magana ba ina kushe waɗansu bane ko ina hasa da su ko ina nuna su iya ba amma ina nuna aikin yana buƙatar a gyara yana buƙatar a gane sirrin alkur'ani ta haka ne za mu amfanuwa da alkur'ani ta kowane fage amma a ce kullum a ɗauko ƙur'ani wata uku a sabke bayan wata uku kuma a ce an sabke ba ko ko duk azumi sai an sabke ƙur'ani wata guda a sabke alkur'ani duk shekara ina fa'ida take ina wato fa'idun da ke cikin alkur'ani to shi yasa kuke ganin abubuwan sai a hankali muna fatan Allah subhanahu wataala ya ƙara qur'ani bahar ne baka iya cimma iyakashi don wanda ce ya kewaye ilimi da alkur'ani kenan ya kewaye ilimin Allah a'a zaka dai iya abinka amma ka yadda musulmi za su gane shi su amfana da shi Allah ka taimake mu Allah ran mu je aya ta gaba wa idh yamkuru bikal ladina kafaru وإن يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرج أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين a cikin wani littafi da ake kira al-isti'ab fi bayanil asbab sun kawo wani abu da ake kira asbabun nuzul wadda mausu'a ce ta asbabun nuzul sun kawo athar waɗanda suka kawo na asbabun nuzul kan karkashin wannan aya to kullum da nake gaya maka in an kawo asbabun nuzul na farko ka bi ka'idodi na tace su sun sun inganta sanadin su ya inganta ko bai inganta ba idan dukkan su ba su inganta ba an huta ma'ana aya ɗaya za a nema tunda ita ma'anar ta ba a cewa babu ta da ma'ana idan kuma asbabun nuzulkin dukkan su sun inganta ko ko wasu sun inganta su sun inganta ba to wanda bai inganta ba sai a jayi shi idan dukkan su sun inganta sai a duba shin ayoyin duka matsalolin sun wato matsalolin sun faru ne sai ayoyin suka sabka suka yi bayani su lokaci guda ko ko a'a guda ce matsala guda ce ta faru sai ayoyi suka sabka daga baya wani ya zo ya tambayi manzo sallallahu alaihi wa sallam sai aka karanta mishi aya sai sa tsammanin a wannan lokacin ne ayoyin sun sabka kaga dirasa ta asbabun nuzul galibi ba kowa ke iya fahimta yadda take ba ina fata an fahimce ni to sun kawo athar atharikin da suka kawo akwai riwaya ta Abdullahi ibn Abbas wannan riwaya ta asbabun nuzul bata inganta ba sannan kuma sun kawo riwaya wata ta Abdullahi ibn Abbas har yanzu ita ma wannan riwaya bata inganta ba akwai riwaya da suka kawo daga Anas dan Malik ita ma wannan riwaya bata inganta ba akwai ta Uthman al-Jazri da anka kawo ita ma bata inganta ba akwai ta Muawiya bin Qurra an gane ko ita ma wannan riwaya bata inganta ba waɗanga riwayoyin gaba ɗaya babu wadda ta inganta riwaya guda ta inganta ta Mutallib bin Abi Wada'a shi ko Mutallib bin Abi Wada'a ɗaya ne daga cikin Maslamatul Fath mutum ne wanda yake ya musulunta a lokacin da an kai fathu makka kenan ɗaya ne daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma ba quraishi ne ina fata an fahimce ni to kaga haka zaka yi ka gane waɗanda suka inganta da su inganta ba wani zaka ji duk asbabun nuzul da an kawo sai ya ce sun inganta ina fata an fahimce ni to wannan riwaya da ta inganta an gane ko yake cewa anna aba talibin cewa shi abu talib qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ma ya tamiru bihi qaumuka menene mutanenka suke umurtar juna da shi itabara kamar mutum ya umurci kansa qala yuriduna an yasharuni suna son su yi min sihiri wa yaqtuluni suna son su kashe ni wa yukhrijuni su fitar da ni fa qala sai yace man akhbaraka bi hadha wa yabbaka wannan labari qala rabbi yace ubangiji na qala na'am ni'imar rabbu ya ce ma da lada irin wanga Allah rabbuka wanda yake ubangijinka fastausi bihi khaira kan gane ko kai wasici da ubangijinka wasici mai alkhairi domin Allah in ba Allah tura kahirai ba suka cewa harriquhu wansuru alihatakum ku taimaki allolinku a Allah shi ne ka taimakon mai bauta mishi ba bai ba wanda ake abin nan ba bawa Allah shi ke taimakon bawansa ba bawa zai taimaki ubangiji ba daga nan za ka gane Allah su na gogina Allah daga bukatar taimako faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce ana astausi bihi bal huwa yastausi bi khaira ana astausi bihi kinan zaka kaddara ma alhamza ko kuma labari ne ana astausi bihi ya zai a ce in yi ma ubangiji na wasiya bal huwa yastausi bi khairan shi ne da min wasiya an gane ko fa nazalat sai aya ta sabka wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin to anan kaga wagga aya ta nuna abu talib yana rayi ko dai ya zamanto an gane ko kun ga lokacin da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya hijira bayan mutuwa abu talib ne da wa da khadija bayan mutuwa ta abu talib da khadija ummul mu'minin ko ba haka nan bane to yanzu waɗansu sai suka ɗauki wagga aya matsayin makki matsayin madaniya take ina fatan finci ni waɗansu kuma suka ɗauki wannan aya tana matsayin makkiya to cikin alkur'ani akwai surori waɗanda muttafaqun alaihi makkiya ne akwai muttafaqun alaihi madaniya ne akwai ayoyin da muttafaqun alaihi makkiya ne akwai ayoyin da muttafaqun alaihi madaniya ne akwai waɗanda aka yi sabani to waɗanda suka ce makkiya ne sai suka ce saboda wagga aya da ta sauka an nuna Abu Talib yana da rai duk da yake suratul anfal madaniya ce to amma wannan asar ya nuna cewa Abu Talib yana da rai wannan aya ta sabka mun fahimci wannan da kyau haka suka tafi amma jamhurin malamai suka tafi cewa a'a wannan aya madaniya ce ina fata ana fahimta ta to kafin mu shiga cikin bayani akwai littattafai guda biyu da ɗalibin ilimi ya kamata ya nema waɗanda sun kawo surori sun yi musu karatu da ayoyin da duk an kai sabani sun tantance su littafi na farko akwai wani littafi da ake kira al-makki wal madani fil qur'anil karim dirasa ta'siliyya naqdiyya للسور والآيات من أول القرآن الكريم إلى نهاية سورة الإسراء ina fata an fahimce ni akwai wani malami da ake kira Abdulrazzaq Hassan Ahmad an gane ko a karkashin safa ta 427 kawo wannan bayani ya nuna cewa wannan aya matsayin madaniya take ba makkiya ba ina fata an fahimce ni to kaga wannan littafi yana da kyau littafi na biyu ka nemi al-makki wal madani an gane ko min as-suwari wal ayat min awwali suratil kafi ila wato suratin nas muhammad bin abdulaziz bin abdallah alfalih sai ka samu surori da ayoyi duka waɗanda an ka tantance to zance mafi inganci an gane ko wannan aya tana matsayin aya ce madaniya ba makiya ba sai ya zamanto cewa abu talib ya tambayi manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ta sabka a'a labarin ya tambaye shi menene mutane suke ya inganta amma shine sanadiyar sabkar ayar a'a ayar tana magana ne irin nafsin abin da shi abu talib ya magana a kansa shi kenan mun fita daga cikin wagga matsala mun gane ko ba mu gane ba sai suka ce to anan da aka ce wa idh yamkuru bika alladhina kafaru an gane ko waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa an yi atafina na kissa akan kissa ma'ana wato an ba da labarin waɗansu abubuwa da suka zo ina fata an fahimce ni sannan sai aka yi atufin shi akan wata kissa wadda ake ba su labari ma'ana an yi labarin waɗansu abu sai aka shiga da wata kissa aka ce wa idiyam kuru bikan ladina kafaru waɗansu akan wasu shiga malamai sun tafi akan wannan ina fata an fahimce ni kenan za su kaddara wato uzkuru uzkuru idh yamkuru bika alladhina kafaru uzkuru idh antum qalilun mustad'afina mustad'afuna fil ard an qalilun mustad'afuna fil ard waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a aqafina an kai ana ba da labari ne ku tuna halin da kuna cikin wani hali sai aka ƙara da kuma wani hali daban an ka ce wa idiyam kuru bikan ladina kafaru sai ya zamanto a kan wannan can an tunatar da al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sabansa kenan uzkuru iz antum nan ko uzkur iz yamkuru bika alladhina kafaru an yi intiqali zuwa ga shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda ku gane wani abu da kyau tsirar shi shi manzo sallallahu alaihi wasallam ita as-sanadiyyar hijira har su samu mafaka a madina har addinin su yayi karfi yin ni'ima gare shi ni'ima ne ga al'ummar shi domin da kafirai sun kashe shi wal iyadu billah da addinin ya tsaya kamar da suke tunani mun fahimci wannan da kyau to dan haka kaji abin da yasa sai ka gane takadirin guda biyu na in ka ce atful qissa ala qissa ne ko kuka ce qissa wato wagga za a kaddara mata uzkur ya nabi Allah sallallahu alaihi wasallam bani Isra'ila an tunatar da su ni'imar da an kai ma iyayensu alhali ni'ima ce wato a gare su to wa idh yamkuru bika alladhina kafaru ka tuna lokacin da kafirai suke yi maka makirci fi'ili na makara an gane ko yamkuru fa'ala yaf'ulu ne قد مكر الذين من قبلهم مكر يمكرون نكو واذ يمكر بك الذين كفروا لوكacin da ka tuna lokacin da kafirai suke yi maka makirci me yasa suke mishi makirci saboda mi saboda wato su kafirai ne yazo da addini na gaskiya makircin nan da suke masa mi ake kira da al-makru sun kace iqa'u darri khufyatan mutum yayi kokarin abkar da cutarwa zuwa gare ka khufyatan a boye wa isaluhu laka khufiyatan wasu ka ce a isalu sharri khufiyatan mutun ya isar da sharri to da abka shi da isar da shiri dai suna ma'ana guda allazina kafaru waɗanda suka kafirta sun shirya makirci li yuthbituka dan saboda su daure ka ina fata an fahimci ni sun yi riwaya wani da ake kira abul bukhtiri yace nukabbiluhu bil hadidi za mu daure shi da sarka kenan tunda in an ce hadidi karfi amma ana nufin sarka ko mari an gane ko wa nasjunuhu sai mu kai shi gidan kasu kenan mu daure shi fi darin a cikin wani gida wa nuqfilu babaha sannan mu kulle kofar an gane ko wala tutraku illa kuwa ba a bari sai wata kusuwa ko kafa nudkhilu ilaihi ta'ama an gane ko abin da nudkhilu ilaihi ta'am zamu rinka bashi abinci kenan wa sharab da abin sha wa natarabbasu bihi dawa'ir mu jira musibar zamani ta same shi hatta ya mutu kama mata man qablahu min shu'ara sai ya mutu kamar yadda waɗanda suka gabace shi da cikin mawaka suka mutu don sun ɗauke shi matsayin mawaki na kamar yadda Allah ce am yaquluna sha'irun natarabbasu bihi raibal manun ina fata an fahimce ni waɗansu daga cikin abin da sun kace ma'anan li yuthbituka an gane ko shine li yuwathiquka shine su daure ka ko li yuqayyiduka su daure ka duk ma'ana guda ce wadan suka ce li abin ga li yuthbituka ay alhabs li yasjunuka saboda su daure ka ina fata an fahimce ni waɗansu daga ciki suka ce li yuthbituka shine li yasharuka dan su yi ma sihiri kaga ga kira wagga fasara baka taba jinta ba to shi sihiri ai daurewa ne ma'anawiyya shi ko kai ka gidan kusa daurewa ce hissiyya to babu matsala li yuthbituka suna iya daure ka kuma in sun samu damar yi ma sihirin ma za su yi ba su hallaka ka haka ne ko baka dan bari ina fata an fahimce ni waɗansu daga cikin malamai suka ce abinda aka yi li yuthbituka shine li yadribuka shine su buge ka hatta la wato la tastati an tataharrak shine a bugi mutum sai ya kai inda bai iya motsi to kaku ga an ka buge ka ka kasa motsi ai kai ya riga an daure ka to kafirai da sun shirya wannan an gane ko li yuthbituka aw yaqtuluka wadan sun ka ce a a a kashe ka sun ka ce amr ibn hisham ibn al-mughira wanda ake kira abu jahal shi ya ci bada shawara a kashe manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam aw yukhrijuka ko su fitar da kai wanda hisham bin amr ana garin shi ya bada wannan to amma idan ka dibi kisoshin da ake kawowa sai an ka ce shawarar da aka fara bayarwa shine aini shine wasu ka ce a daure shi wasu ka ce a fitar da shi ta karshe ta an ka ce a kashe shi amma qur'ani shi da ya kawo sai ce li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka shi kisan qur'ani tsakiya yin shi to babu matsala aw din ba tana nuna cewa ba zabi na suka ba juna ma'ana tana yiwa an bada zabin wannan an bada zabin wannan a ƙarshe ko daga farko an sa kashewa an kace yayi nauyi sai daga baya aka gane shi na fi dacewa ina fata an fahimce ni almuhimmu dai wa yamkuruna suna yin makirci wa yamkurullah Allah subhanahu wata'ala yana mai da musu makircin su shi yasa in dai kana akan aikin Allah kakka damu amma ya zama to da kyakkyawan niyya kaka kuma aikin da kaka yi daidai ne da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan fahimtar magabatan farko duk abin da za a shirya kaka damu da shi wallahu khairul makirin Allah shine mafi alkhairin masu yin makirci yan uwa musulmi an fara nuna mini lokaci ya matso kwarai da gaske kuma ayar yanzu da mun ka dan fara bayanin ta za mu yi haƙuri sati mai zuwa shine sati na wata na takwas kenan na ƙarshe da za a tsaye da karatu sai cikin watan ramadan idan allah ya bamu iko doli za mu mai da karatu in dai an samu fili a gidan tv kamar yadda muka saba da marice karfe biyar zuwa karfe shida muke gabatar da tafsiri a gidan tv na bonfere idan kuma muka ga ba a samu dama ba za a dawo da tafsiri a nan masallaci saboda tun shekarar da aka yi coronavirus waɗanda suka bi tafsiri suka ce doli su ma a basu nasu haƙƙi to shi yasa na sati sati sai mu baku shi na kuma watan ramadan sai a tarba gidan tv kowa ya samu nashi da wanda ke cikin kasa da wanda ke wajen kasa amma in allah ya nuna muna fa in allah ya bamu kuma rayuwa dan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zamanto dai allah shi bamu lada wanda muka yi kuskure kuma allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh